السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره وكلامه العظيم da fito ne inda sabuwa maulan musulman rufaiya gabatar da abin da ya gabatar to ni a ce a aihun agaji daya a ce ko da zuhara da duk harbi da zata a ce yi mu shafa sai mu wuce domin duk abin da ya kamata ya gaya mana ko abin da ya kamata mu talaba mu tafi da shi ya gaya mana musamman ina fakin duk abin hawa na je na ba da wata nukuda hassasa idan an ce nukuda hassasa ma'ana wata magana wacce take da nauyi da muhimmanci cewa wanda kwayar idanunta ta ga shugaba sallallahu alaihi sallam, to me samun irin wannan arzikin sai wanda yake da irin wannan idanu shi yasa akwai abin da muke karantawa a gurin malamai na gida a tsarin karatu muna da tsari na syllabus na karatun gida wanda wannan tsarin yana ba da dama wanda ya karatu ya fahimci karatu daga cikin fannonin da ake karantawa muna da fannin da ake cire shi fannin tauhidi ko da ke 'yan zamani sun canza shi kuma aƙida amma fannin tauhidi shine wanda duniyar ilimi ta fi sani ma'ana fannin tauhidi ilimi ne wanda yake magana game da haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki da haƙoƙin annabawa da abin da ya kamata a ba da gaskiya da shi daga ainihin sab'iyyat da kuma albasariyat abin da idanunka ya gani da kuma abin da kunnen ka yi duka ba da gaskiya da shi a cikin wannan fannin tauhidi har ya zamanto ana gaya mana abin da za mu kudirce a cikin zuciyarmu ya zamanto wannan itikadin da muka yi a zuciyarmu ya amfane mu kudirce sabanin haka to malamai suka kira mutum fasiki na zuci. ma'ana ana samun fasiki na fili na gaba ana samun fasiki na zuci shi fasiki na gaba shine wanda gabansa na waje suke aikata abin da shari'a ta haramta shari'a ta ce kar a zina ta ce kar a aikata aikin liwani ta ce kar a shagiya ta ce kar a tata ta ce abin da ta haramta idan gaba ta aikata sai a bace wani mutumin fasiki na gaba amma akwai fasikanci na zuci shine idan mutum ya saba wa tauhidi na malaman kirki a wajen abin da ya kudurci a zuciyarsa wannan yana da muhimmanci shi yasa a wannan abin da muke karantawa a makarantunmu na gida a bajin tauhidi to duk duniya abin da ake so kai imani da shi bayan ka yi imani da Allah ta yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma ana son zuciyarka ta yadda cewa ma'aikin Allah shi ne mafi wato darajar duniya baki daya wa a fadalul harki jami'an ahmadu sallan alaihi lahu neman sayyidu wato mafi girman halitta gaba daya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yasa malamin da ya zo wannan gurin sai ke cewa sallah alaihi Allah ni'mar sayyid Allah ya salati da karamci a gare shi kai ba da lada wannan shugaba da yake cikin baki da sallallahu alaihi wasallam to idan ka dauke wannan kayan da ka sallama sai a ci akwai ragowar aiki wa sahabuhu khairul quruni fastabi fatabi'un wa tabi'un liman tubi sahabbansa su ne mafi alkhairin karni shine khairul quruni su ne mafi alkhairin jari da ke fantani ka ji wannan fatabi'un sai wanda ya zama su tabi'in sahabbai wa tabi'un liman tubi sai tabi'in da ya zo tabi'ai ta ke nan ma'aikin Allah da sahabban da suka gan shi sai tabi'an da suka ga sahabbai sai waɗanda suka ga tabi'an da suka ga sahabbai ana kiran wannan alquruna as-salatatul ula da ma'aikin Allah ke cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wata riwaya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to kaga wannan karnin karnin sahabbai ba wani karni bi daraja an tambayi bola na abu labar shi ne da radiyallahu ta'ala anhu cewa a cikin waliyai da ake cewa wani a matakin wali ya taka mataki na kaza inda za a ɗauki wannan da za a ɗauki wannan walin da ake ce da shi wali ne a ɗauko wani daga cikin manya-manyan sahabbai ko a ɗauko wani daga cikin sahabbai a kwatanta su da shi misali akwai haɗi shehu da ya ce babu haɗi babu haɗi tsakanin komai girman wali da sahabbai kyau da nake babu hani sai wani abin da ake ce da shi mukarana yake cewa ai idanun da ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam idanun da ya gan shi to har abada babu wani idanun da ya kai wannan idanun sai dai idan irin idanun shi ma dai shi to da aka yace da za a sami kura ta dokin sahabi da kofatan dokin ya tashi wannan ƙurar ta zo ta ɗanfare a hancin dokin sahabi to wannan ƙurar ta fi dukkanin waliyan duniya da za ka tara kaga ashe kenan wa sahabuhu khairul quruni fastabi'i fataji'un wa taji'un liman tubi wannan shine ake so in ka sallama da wannan to kuma ka zo ka sallama da wannan bayan na akwai ragowar aiki wa khairuhum man waliyal khilafa wa amruhum fil badani kal khilafa yake a cikin wannan yanga sahabbai kuma mafi jijin su wanda ya gaji mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa khairuhum man waliya al khilafa wa fi alherin su wanda ya taba gadan khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amruhum lamarin darajar su fil fadli a wajen fadala ke kal khilafa wanda ya fara yi to shine na daya wanda ya zo bayansa shine na biyu wanda ya zo bayansa shi ne na uku haka za a yi har zuwa wanda ya gaji wannan membarin yau ka ga wa abruhun fil family kan khilafa al'amarinsu wajen fadala yanda wanda ya fara yi din nan shine na farko to bai binsa wancan na farkon ya daren mata wanda ya zo na biyun nan wanda ya zo na ukun sa ya daren mata wanda ya zo na ukun nan wanda ya zo na ukun sa ya daren mata haka za a yi kai kamar misali a jarabawa ne kaga wanda ya na goma ai ya fi yawa ko amma wanda ya fito wanda ya shi aka fito yaro in ya zo ce ai an jarabawa sakamako na ce ne da goma sha biyar dan kana kana masa gwiwa sai a cikin amma fa ka ci da yawa amma wa aka bai wa kaza saboda ya ci jaraba aka ce wanda ya na daya to wa amruhum fil fadli kan khilafa malam yace idan an kare wannan ba gana ba ta kare ba sai ke cewa da kai yalihimu qaumun kiramun barara inda tuhum jittun tamamul ashara waɗanda suke biyo su sai ka ɗauko cikon mutum shida ka haɗa su da wannan mutum hudun farko da suka gaji zumbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ɗauko wannan mutum shida ka haɗa ka sami mutum goma da annabi ya yi wa albishi tare tun daga duniya al-mubashsharuna bil janna wannan mutum goma din yace idan ka dauke wannan guda hudun to sai ka ci ko mutum shi da sai ka hada su sun zama goma kenan kaga idan ka yi imani cewa wannan haka ake so ka zama malai yace akwai ragowar imani fa ahlu badani al-azimu sha'ani fa ahlu uhud fa bai atu bil wani wanda zai biyo bayan nan sai sahabin da aka yake badar da shi wanda zai biyo shi sai wanda aka yi yakin uhud da shi wanda zai biyo shi sai wanda aka yi bai atu bil wani ma'ana dan da aka fito zai umara mutanen maka suka ce ba za a shiga ba amma aikin Allah yake a shiga ta ya za a shiga a yi mun mu baya a kan yanda labari ya samu ba mu ji daɗin abin da aka ce an yi wa sai na Usman ba to za mu shiga Makka da yaki wanda bi ya yadda a shiga Makka da yaki ya zo ya ba da hannunsa ma'aikin Allah ya shimfiɗa hannunsa na dama sahabbai kowa ya zo ya mika hannu a gaisa ya yi tabba kowa ya zo ya mika hannu ya yi tabba kowa ya zo ya mika hannu ya yi tabba waɗannan su ne suke bin waɗanda aka yi yaƙi kuhuri da su domin su ne wanda Allah ta'ala ke cewa laqad radiyallahu anhum idh bai'unaka tahta shajara da wanda Allah ta'ala ke cewa innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah billahi fawqa aydihim to waɗannan su ne waɗanda suke biyo wannan to idan ka wuce wannan sai a ce akwai ragowar aiki ragowar aikin shine waɗanda suka biyo waɗanda aka yi bai asir ridwani da su aka yi haddin bankwana da su su ake sawa aka ce to ina wanda suka yi faɗa maka aka ce sun shige waɗancan ina aka ce duk sun wuce sun shiga cikin wanda aka yi aikin haddin bankwana da su su wane za su biyo bayan su su ne ƙananan yara waɗanda ma'aikin Allah ya rage kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ya bar duniya aka haife su sun shiga layin sahabbai domin imamu suyudi a cikin a cikin littafin sa alfitar hadisin sa yana cewa sun masa sahabi wallazi la karasu wa in walau biduni ma riwayatin wani shi sahabi shi wanda ya taba mulakati ma'ana ya taba hada zamani ko da dan take ne an haife shi yau ma'aikin Allah ya tafi zuwa ga rahamar Allah gobe sunan wannan sahabi ko da bai yi riwaya ba ko da ba kawo shi ya ga annabi annabi ya ganshi ba amma dai sun hada gari sun hada zamani to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a babin tauhidi mu tabbatar da mun kuje ce mun imani da shi sabanin haka sai an baci mutum fasikanci da zuci misali akwai abin da yake haƙƙin annabawa akwai abin da yake haƙƙin mala'iku mala'ika abin da aka ji labari game da shi yana daga cikin sadiyatu jin wannan aka yi imani da wannan shi mala'ika waje din halitta ce kalbun nurani halitta ce ta haske ma'ana mala'ika ba zai yi maka inuwa ba saboda shi asalin sa haske ne saboda haka a wannan zaman sai mu zauna da mala'ika miliyan ɗaya wani bai basu wani ba saboda ba jismaniya ce da su ba amma cikin mun nan a ninka adadin nan namu kamar ɗari sai dai wani ya koma daga bayan gida saboda nemi musu su mala'iku ba haka suke ba mala'iku kuma ba maza bane ba mata bane ba maza bane ba mata bane ba na karkace a'a maza ne mata ne a'a ba maza bane ba mata bane me yasa aka ce ba maza bane ba mata bane idan kace maza ne mata ne sai a ce kun samu kin ne kenan a'a su ba maza ba ne ba mata ba ne ya ce kenan a halitta ce ta haske kawai shi ya sa malamai suka ce yana daga sharaɗin ingancin liman ya zama to namiji sharaɗin ingancin liman kenan an yi kuna zakaran ya zama to namiji ta ce ala gama tamala ai yanzu mun ga zamani ya kawo mata suna limanci sai mu ce khilaful aula ne sabanin abin da ya fi ne menene abin da ya fi shi sallolinsu afghanistan kowace da tallata a kankanta amma idan ke sani to da ba haka sai ba da yaji ma'ana mata su haɗu su limantar da mata guda ke musu limanci da ba haka suka yi ba da yaji in ta ce mana ya zami da hadisin sai da umu waraka sai mu ce sai da umu waraka ta samu sadiƙe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata ki je ki limanci iyalan gidanki yi wa sai da aisha irin wannan bai yi ba yi wa sai da ummu salama bai yi ba yi wa sai da hafsa bai yi ba da haka wani masallaci ne sai da aisha ke limanci babu wani sai da hafsa ke wani limanci babu wani sai da ummu salama ke wani limanci babu wani sai da sai ke babu amma sai da ummu wani da a gidan tare wa iyalai gidan ta limanci haka ce to mala ina za mu sa wani sai mu ce yana babu kusuciya a shekenan sharadin limani ya zama dole miji malon fiƙi suka ce to sharadin limami ne ya zama dole miji aka ce ko namijin aljani ne in yi limanci ta yi ko mala'ika ne domin shi mala'ika da ba namiji ba ne shi ba mata ba ne amma jibrilu ya yi wa ma'aikin Allah sallah don yi nuna masa lokutan sallah ma'aikin Allah ya nuna masa habbai to da haka yan uwa mu zama to ala hazari imanin nan yana da tsada imanin nan yana da tsada inna masumuri bil khawatimi dan adam ada ya masa hukunci ne da yadda ya cika dan haka kar a waye gari na sin hadisi ma'aikin Allah ya aiki a kanka mutum ya waye gari da imani amma kafin ya baya ga ke tsofa da kayansa sai ya manna mishi ba da imani a kiyaye wannan malam ya tsokano maganar ayyuka da sahabbai suke da yake gwada maulidi shi asalin maulidi wani aiki ne yake gwada maka kana kan wannan annabin kana gode wa Allah ya sa shi ne rabar kai ne rabar sa shi ne asalin maulidi to sahabbai sai to ma'aikin Allah abin da ba za mu iya yi ba a yanzu gaban shi a soyayyarsa na farko wanda in ana magana akan ma'aikin Allah to in ka sa hankalinka a ciki za a yi ba kai shi hankali sai ne da matsananakiyar imani tun da imani ya ce an yi hankali sai na yarda a cikin sha'anin soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi abin da a yanzu masu kafirta mutane idan kai ji a ji a kafir daga musulunci kamar me nasi ya tabbatar da duk sahabin da ya sami gashin kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to yana ajiye shi a gida shi ne panadol shi ne magnesium shi ne chloroquine shi ne antimalaria shi ne maganin sha gashin kan ma'aikin Allah shi ne babban kenan wanda in ka nufi a ce sai abin da kake nema a nan akwai idan aka nika gashin kan ma'aikin Allah aka cire aka ba mutum wange ta ya sha ba sai ya warke sai ya warke in yanzu ne ya ce a zala karfe shirka to wannan mai dan saba dama ne hankali zai ce tunda ana neman albarkarsa a yi masa wannan riwaya ta anas dan malik da riwayar jabiru da abdullahi al-ansari ta ce jiran da ake wa ma'aikin allah an ci sahabbai layi suke yi sai su kafa layi layin idan ya je ya kure sai a yi igiya in ya yi fada can bayan da sai a sake igiya me za a yau a yi ji muka yi ma'aikin Allah ya fiye ya sa a kira mai hanci to ma'aikin Allah idan an zai aske na ya ga an yi layi ya sa abin da aka zo nema kowa ya zo ne neman filin gashin kan ranar ujibu hutta ya kuji kulle ne ma'aikin Allah yana son koma me zai yi ya fara da dama saboda haka sai ce idan an aske bangaren kan dama kai ana tambali ka tattara ka samu leda ka zuba ka sa kayan ka aljihu idan an zo bangaren hagu ka bi layi duk wanda yake kan layi ya samu idan ya kare idan mutum yana so ya bi anas gida domin ga alfarma anas ya tabbata a cikin haƙƙinsa to irin wannan gashin anas ya taba rabawa sai ga zama a yi bi babu shi bai ajiye ba kuma ana bayarwa masu bukata ba su kare ba sai samu jiri biyu sai yaki ya samu banta ya wanke ya sa mata tarare ya sa gashin a ciki ya mai da banta ya rufe ya kira 'ya'yan da nasa ɗari ya ce to rayuwa ba ta da garanti dinan da numfashi na shiga zai fita ba in an mun wanka kafin a sabon da kamar da ko wannan gashin abu da baki na a sa a mai da bakin a rufe a kai ni lahira da gashin kan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka da ba a da baru gidi mutum ne ana da yayi in an ce ba a da baru gidi ne ana da yayi ana da yayi da baru gidi da suka yi layi suna jiran su markan ma'aikin Allah kuma me suka yi to kaga anan sai ka ga ashe wanda ya san annabi shi ke neman kusanci da annabi shi yasa sai na abokan su ba Allah ya kara masa yadda kafin yi wa fadi sai ya rike alfarfar sai da aisha to Allah shugaban tafiyar nan ta babban malamin nan namu an masa mafanci a daki ni ma ki dan samu bulutu mana ni ma a sa ni kusa da shi sai sai na yi izini baba sai na umaru da ya ga haka sai da abokar ya yi dabara ya sani da aisha ni ma ina roƙon alfarfar kuloci idan ajali na ya sauka ba na so abin ne nugo ina sai kusa da abokan tafiya ta kawo guda ta ciyar sai na murna ba ka idan an zo yin kabarin za ka sha mamaki yadda sahabbai suke da wato ainihin sanin wane ne wannan shugaba ne wato idan inda aka sa ma'aikin Allah aka ajiye shi a gidansa na lahira idan za a wasu na abokan su diku ba za a jera su ba sai a ɗan zobo kaɗan kamar misali daga daidai wajen kirji ko ciki inda kirji ma'aikin Allah ko ciki zai ne to daga daidai kan nan kan su na abokan ne idan aka sai a samu ga inda kafar ma'aikin Allah ta kare amma kuma daidai wajen kirjin masu na abokan su diku ne to idan za a wasu na umar su kuma ba za a jira shi da sana'a wajen su diku ba shi ma sai a zobo sai manto shi mata na maru yana daidai ko kirki ko wajen cikin kansa yana daidai cikin suna wa kansu duk Allah ya kara mata da haka aka zuba to da aka shiga samu kabarin wannan ya saba wannan ya saba wannan ya saba to irin wannan idan mutum ya je ziyara shi ne ake cewa idan ka tsaya dan kai sallama kai gaisuwa kai kira ne kai roko ka dan matsa gaba kamar zira'i daya ka sake tsaya wajen abu ka rira gurin ka dan sake matsawa kamar zira'i suna umar yana nan gudu a nan ake tsayawa ake yin munajati a gana da waɗannan bayi na Allah a roƙi bukata domin mai sai na abubakar fitiku da sai na wani faruku sun san waye annabi suka ce ko ba komai a lahira a gamuna bayansa guda ishe mu shi ya sashi wani islam Allah ya kara masa yadda yake yi wa wannan ɗakin kirari yana yi wa wannan ɗakin da sai da aisha kirari ila hujratin dahara Allahu ahlahu yana taslimi zuwa ga hujra dakin da dahara Allahu ahlahu wanda ke ciki Allah ya tsarkake su min ar-rijsi wal fahsha wa kullu khata'ihu Allah ya tsarkake daga dukkanin abin da za a ce wannan abin ba a yi ba a ji dadin sa ba Allah yake yarda da wannan to har zaka ji cewa Allah ya kara masa yadda idan ya je gaba sai ka yana nuna godiyarsa ga Allah usalli amalil haqqi jalla jalaluhu wa khalqi ibad al-hashimi bi zai ko dai karanta wannan baitu sai ki kun jerin da mu mun ce ku dai da bin shehu Ibrahim din nan gashi anan ya ce shine limamin annabi ya ce mutan da ina yin sallah awamil haqu ubangiji yana gabana jalla jalaluhu amma wa khalqi wanda ke bayana al-imam al-hashimi bi zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce do ai aka raba kalla idan kana son wannan bai ne budo da awo gurin wanda sai karanta bai ne gurin malaman bai to da ya faru aka ce shehu ne yake ziyara idan ya je ziyara ya shiga wannan halin na munajati yakan manta da wani hali yake ciki to shi kuma da ziyara wajen ma'aikin Allah in ka kalli ma'aikin Allah kana ziyara to kibla tana bayan ka idan za ka yi sallah ka juya ka kalli kibla to ma'aikin Allah yana bayan ka saboda haka yana cikin munajati a yi kiran sallah ana ta na bulbuli bai ji ba sai da aka tare igama bai ji ba sai da wani zai ji ke kari ka mata sallah ya dafa ka mata sa yake kari ka mata sallah kari ka mata sallah sai ya rika sai ka ashe kin ba sai aka lar kibla to shi ma sai ya juya to juya wannan da yake yi in salli yana yin sallah amma min haqqu Allah yana gabana jalla jalaluhu amma wakalci wanda ke baya na al-imam al-hashimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ga magana ce da yana wa ma'aikin Allah limanci ba a yana gode wa Allah dan gata Allah a gabana annabi a bayana wannan yana daga cikin abin da ya kamata lallai a kula sun abokan siddiku Allah ya kara masa yadda da jiran wani sun san wannan alherin ke suka zauna har alahira suka ce ba ma san Allah ya raba mu da wannan shugaba to kaga an yi layi akan mallakar shugaba sai wani ya ce a ai mu yanzu an gane wataƙila kuna son ku kambama shugabannin ku ne yasa kuke gaya musu kuke gaya mana abin da aka yi shugaban sallallahu alaihi wasallam sai ku ce to akwai abin da ya dafi wannan ba su menene ya fi wannan tudu idan ma'aikin Allah ya zo alwala to ba fa a bari ruwan alwala ya sauka a kasa tarewa ake ana tarewa idan an tare mai ake yi duk abin da kake so da shi kai in kana so ka sha in kana so kai wanka in kana so ka je ka zuba a randar gidanka a dinga ɗiba ana sha dafa dafa ne ruwan da annabi ya wanke jikinsa ake tara to kai za ka je a yi shirka mu za mu ce an samu alheri akwai abin da ya ɗanfi wannan tudu ma kaɗan har ila yau da maganar gashi da maganar ruwan da aka wanke ga bai da sauƙi akwai abin da ya fi wannan shi ne mai idan ma'aikin Allah ya yi kaki ba abu da ya sauka a ƙasa sai a tare idan an tare wannan kakin wanda ya samu kakin ya mulka a jikinsa ne sai in taba shi ne ma mulka a jikina wani ya taba ne ya mulka a jikinsa taba kawai ka taba kafadar wanda ya taba ya taba taba ya taba taba kakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yanzu da sai a ce ne a yi hankali ba kar a yi shirka to akwai abin da ya fi wannan tudu idan ma'aikin Allah ya zauna a kan tabarma ta kaba in ya tashi to jama'a sun samu sai a cinye tabarma tare sai ka ce wai tabarma wanda ma'aikin Allah zauna aka cinye kai malam ka kusan da kake fara malam ba ba so ka auna da hankali imani muke so ya aiki a nan akwai abin da ya fi wannan tudu shine ne ya za a yi masa kaho da aka zuko jinin da ke jikinsa ma'aikin Allah ce a kai a ɓoye ya aka yi da shi shanyewa kai da Allah ya fitin ya tabar ma ba shanye jinin da ya fita daga jikin sallar sallama ya ne ya shanye ƙaho jinin da aka tara a cikin ƙaho na ma'aikin Allah da ya zo sai ke bada labari ka ɓoye yake na ɓoye inda ko baka wahalar da mutane wajen haka bai ce a ba wanda na wahalar ai na ga wanda yake a ciki wallahi bai tsawatar da shi ya ce karka sake yi ba sai ci wuta ba ta namanka ba wuta ba za ta ci namanka ba shi ya sa wanda ya kashe ta da hamza Allah ya kara wata da hamza yadda da da ainihin karamar lahira ya sunanta wahashi me ya faru ai ya tsaga cikinsa ya ɗauko ne hanta ko ya yi ne ya gata to tun da akwai jinin gidan ta ma'aikin Allah a jikinsa ba zai mutu yana karfe ta shiga aljanna karfe mai yayi mutunta ne kuma yanzu ya samu shahada to kaga sahabbai sun sha jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zauna lafiya kuma aikin Allah bai tsawatar da sai musu mana ba akwai abin da ya gwada shi ne bawalinsa da aka danyi sun idan sahabbai sun yi wannan ba wanda ya ce sun yi shirka ba wanda ya ce sun yi rida ba wanda ya ce sun yi bid'a mu dan Allah ne muka zauna muna yi ambatan tarihinsa da halaye da ɗabi'unsa da irin wannan bai wanda Allah ya fasa shi kadai muke iya yi bayan wannan sai ne sai dan abin da muke da shi na biya wuta a ba mutane kowa ya sha wa yake kar ai ciyarwa ba wanda ya hada ciyarwa a ko a gudun moli da aka hada ciyarwa a ko ina an sai a ciyar ciyarwa din nan ba sai mai imani musulmi ba don mun ga labarin wanda ta shayar da gari samu aljanna kare ta shayar ta samu aljanna bayan nan sai mai muke yi bayan shi shayar da abin sha muna ba da abin da rai zai so in ya gani zai dan hari yau in kana da iko ka yi ita ciyarwa wa yake kana ciyar kullum Allah ya ta wa amsiku wa amsiku wa amsiku ma za yin su kuna qul la afu kullum Allah ta ku ciyar ku ciyar ashe kowace ciyarwa Allah yana san ta bare wanda aka yi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan nan sai me ake sai roƙo da fatan burin zuciya Allah ya ba mu albarkacin wannan ne albarka. To da ka uwa yana da kyau mu zamanto alhazari, mu zamanto muna kamfa kamfa imanin nan yana da tsada, ƙarfin mulki baya da imani, yawan dukiya baya da imani, cewa ni ɗan wane ne jikan wane baya da imani, imani wata kyauta ce daga Allah. don haka za mu ga wannan baiwa da Allah ya shugaba sallallahu alaihi wasallam sai mutum komai nasa mamaki komai nasa mamaki komai nasa mamaki kullum ana cewa Allahumma salli ala man yara man khalfahu kama yara man amamahu Allah kai talaki kai taslimi ga wanda yana ganin baya kamar yana ganin gaba da gaba da baya da abun sa dai ne yadda zai ga gabansa haka kai da kake bayansa yana kallon ka ta ina jikin hatimin annabci Allah ya sanya masa idanun da kuma ba ce wannan har idanun shamaki kamar kyamara ce wanda aka riga aka ajiye ta illa iyaka tana iya abin da aka kera ta dai shi akwai kyamarar da idan ka samu labule ka rufe ba za ta ɗan hoton ba akwai kyamarar da ba ma labule ba ka sa riga ka sa waye ita in aka haska za ta ɗauko hoton ƙodar ka ne da tsakuwar da ke cikin ƙodar kyamara ta iya budawa ta buda ta buda ta buda ta gano wadda ɗan adam ya yi to ina ga kyamarar da Allah ya yi to da ka wannan kyamarar idanun manzan Allah sallallahu alaihi sallama wanda ke cikin hatimin annabcinsa riga ba ta yi marja baki shi za ka da hadisi kowa ɗaya zo wata rana ana sallah ma'aiki sallallahu sallama sai yake cewa da sahabbai don Allah ne ya faru kuna wasanni a cikin sallah ku ku yi kokari ku dinga tsayawa ga sallah dan Allah ku dena wasa a ciki dan kun gani din nan ina ganin ku ta baya kabari da ke ganin ku ta gaba kaga idanunsa akwai ban mamaki a ciki sanamu aidaihi ko eh wato yana tana cewa lahu hudubun lahu ne la yanamu la yanamu lahu hudubun wato yana da zuciya wacce idanunta ba ta bacci da haka ma'aikin Allah dan yana bacci ba wai ta alamun a yi abin da ake so a yi ne bai gani ba sam ba haka abin yake ba to me zai gwada mana ba haka abin yake ba kabiyar yakin da aka je aka dawo aka yada zanku ma'aikin Allah ya rataye takobinsa ya ɗau ɗan wani abu ya rufe fuskarsa yana kamar bacci wani ya sadano sai ya dauke takobin yana dauka sai ma'aikin Allah ya farka ma'ana sai mu da ido ya gani takobi a hannu sai ce zuwa ne ne zai magance maka tarar da nake so maka sai ce Allah Allah madaukakin sarki me ya faru me ya faru gangaran sai takobi fara daga hannun kafi shi kuma ma'aikin Allah sai ya dauka zai ce ni ubangiji na ya magance min sarsu kuka kai kuma zai tara wa zai kare ka shi ce da shi ga Allah ka zama mafi alkhairi mai daukar ta kobi ka zama mafi alkhairi mai daukar ta kobi kai abuwa kai abuwa ba ni Allah masa abuwa ya dace to ka ga irin wannan sai ka samu idan wani yana ganin kamar ma'aikin Allah baya ganin sa ta baya ya yaudari kansa kaga maganar idanu kenan idan ka dauko maganar hannu a nan abin ya fi yawa hannunsa sai abin da ka gani shi yasa malamin ke cewa shi kansa hannun kana iya cewa kudura ce ko ku hannun kana iya cewa mu'jiza ce sai za ka gane haka da ko labarin sahabin da ana yaƙi da shi takobinsa ya kare yace ya rasulullahi babu makami ma'aikin Allah ya mika hannu ya karyo yake yace ungo da cewa ungo da karba ya koma ta kudi a hannunsa amma kowa ya gani dai shi aka karyo da karyo yake da mika wa sahabu ya zama ta kudi da wani hannu aka yi wannan da wani hannu kwaya ɗaya sallallahu alaihi wasallam da wannan hannu aka aka danna a cikin gari aka ce ai ta soya kulli ai ta cire kulli ana yin kurasa sai abin da hali garin kwano daya bakin Allah ya danna hannu ya daga ce ba a soya ba gani aka yi ta soyawa aka ciyar da dindina da mutane da wannan hannun aka saki ruwa ko rika ba ta ruwa ba a zo a sha ruwa kuma idan ka ce ta idan aka yi wayar tafaf din babu amma hannun ya sha da ruwa da wannan hannun aka dora karyayyen kafa aka shafa aka ce tashi mu gani yace wallahi wannan tafi wannan lafiya da wannan hannun aka bai da idan kasada idan ya zama yana yawo a kan kirjinsa aka ɗau hannu aka maida aka buɗe aka bayar aka shafa ya ce ya ce wallahi wannan ɗin ya gwanda da lafiya da wannan hannun aka zo ana neman ruwa wanda za a shayar da gonaki daga hannu ce sauko ruwa sama da hadari da iska suka biyayya sai ga ruwa aka yi mako guda ana ruwa sahabin ne zo ce gari fa ya bushe dabbobi sun yanzu sun garabai da mutane ba ruwa bishiyoyi za su bushe ba ikin Allah babu ruwa shi da yace ba ikin Allah ruwan yayi yawa dabbobi sun halaka gonaki za su lalace saboda ruwan yayi yawa sai ta Allah ba hawa laina la alaina ya daga hannunsa sama yace nan da nan sai gari ya gari sai ya yi bayan an sha ruwa an koshi da wannan hanyar kama ko kuduru ka shayar da mutum saba'in to har komai za ka taɓa naka haka Allah ya shi kana iya kiran wannan abun kudura ce kana iya kiran wannan abun kudura ce ta zo daga hannunsa sallallahu alaihi wasallama to da ka yan uwa in ana magana game da shugaba sai abin da aka yi amma dai ina son mu jinjina maganar mai magana ba kushe malar bayi wallahi kwari da ta gama aikin Allah to ba ta da abokin haɗi ya sa shi ku yake cewa wa aizan tara ainihi tushbihu ainihu fa wallahi la gulfa li ahmad min dunya kyan idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in me abokin hani wajen kyan wannan idanun yace ba shi da abokin hani sai dai wannan idanun kadai idanun ma'aikin Allah kyansa duk abin da wannan sashi da shi duk idan ya koma baya ya koma baya ya za ka yi sai ka yi na shi bihu shayi bi nafsi to da ka kyan idanun ma'aikin Allah ba shi da abokin hani sai dai idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yau a ce kwayar idanun sahabi ta ga wannan kwayar amma har kana jin wannan sahabin bai yi maka ba a rayuwa to a duniya ba abin da zai yi maka muna fata waɗannan yan uwa da suke da irin wannan kokari da shan ma'aikin Allah ya hana su sakewa har sai an zo an gaya musu abin da aka gaya musu ba na abin shaida wallahi wannan zaɓi ne daga Allah zaɓi ne daga Allah abin da aka faɗa ba da shi ne bana amma suka sake ba da lokacin su suka ba da abin da za su iya ba da na gudunmawa a zo a sake maimaita mana abin da aka gaya mana bara mu yan uwa wannan abin yana da muhimmanci kwarai da gaske wani gina yan uwa muna da dai a kan maganar yayi
a ƙara lafiya na ganin wani yayin safin da ya wuce a sai juma'a ma kiran sallah ne ake mata ƙara lafiya
juma'a kiran sallah ne ake mata idan lokacin juma'a yayi wannan farkon zawali din liman ya zo ya hau mumbari ya sallama a yi kiran sallah ya karanta hudu ba a yi sallah a ba a sannan farko ba saboda shi na farkon wai an ce wa hazal azanu a hadasahu a hadasahu kalmar a hadasa wato yana wafi da sai na usman ne ya kage kuma sai na yana da garanti alaikum bi sunnati kuntu kullu ba rashida al mahdiyina azu alai hadiyya ku rike sunnata ku rike sunnar sahabbaina abu alaiha bin dawadin in kun za ta dille ku sa hannu da da baki ku rike ku sai na Usman nan haka dan haka yan uwa maganin wannan shi ne abin karatu akwai wani bawan Allah da can yamma da mu ya ce sai koyi da littafin risala a ce a littafin risala abin da yake so so yake a zo gabar wa tarki kullama a hadasa wurin muhuyi suna dole ne a bar abin da dukkanin abin da masu kaga suka kaga suka shiga musulunci a nan da ya mai kwana biyu kwana uku amma ya gama karatu to da na so a ce ya ci gaba da karatun risala da idan ya je kitabul aqabi ya tuwa shahadati shi ne risalar da ya bada wannan karatun kuma zai ce da mu tuhudatu lillahi aqariyatun bi kadari ma hadathu min al-bujuri ana kagawa mutane hukunci sabo ful sakamakon sabon falitin sun kago kan ko ashe ana iya kagawa mutane hukunci sabo to sai malamin ka ce daga nan sai ka dan ko hadisin man sanna fi itlali sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila bil qiyamah wanda ya kago wa mutane sabon aiki cikin addini sabo dan amma na alheri to yana da ladan ya kago yana da ladan wanda ya koyi da shi wani yace a algama ta malam ai wannan man sanna fassara shine wanda ya raye sunna cikin musulunci man sanna sunnatan hasanatan wanda ya raye sunna sunna kike wuce to jikin mura ba to karanta hadisin wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa kaga kenan wanda ya kamo sabon abu da sharri to fa alaihi wizruha yana da alhakin ya kamo wa wizru man amila bi yana da alhakin wanda ya aiki da wannan sabon sharrin to sai kace alhamdulillah ni abin da na kamo mutane na kago musu sabon aiki na zamani wanda zai yi daidai da zamani cikin sha'anin soyayyar sallallahu alaihi wasallam a tara mutane a ba su kista da tarihi da labarinsa da halayensa da irin zaɓin da Allah ya masa da kuma cewa shi ne rabo tsakanin al'umma al'umma shi suka rabauta shi ne annabinsu shi kuma ya rabauta al'umma nan sai al'ummarsa kaga ashe man san da fi islami sunnatan hasanatan sai malamai suka ce in ka ji ana cewa bid'a ta shiga to tana shiga ne cikin farin da aka killace da aka ce maka azhar raka'a hudu idan kai bai kai bid'a da aka ce maka asubahi raka'a biyu idan ka ce ni uku tsakanina da Allah na fi karfin raka'a biyu uku zan dinga yi kai bid'a da aka ce maka magariba raka uku ce ba tsakanina da Allah yadda ya mun baiwa da zunnan ba da na kasa sai da na tsayar raka a kurzan din yau magana a ce a kayi bid'a to amma idan an yi sallah an gama raka a nawa zan yi nafila a iya buƙatar ka iya buƙatar ka in an yi sallah isha an gama raka a nawa zan yi a iya buƙatar ka fadar Allah shi wani ce a ai ba a taɓa sa ma'aikin Allah ya wuce raka a goma sha ɗaya ba lafi Ramadan wa lafi gani ko a watan Ramadan ko a wani ko a wajensa to shi ma'aikin Allah ya wadatu da raka'a goma sha ɗaya ko raka'a goma sha uku. ko bai yi wannan ba ba shi da tsoro a lahira kai kuma kana da tsoro a lahira tsoron ne kar aikin ka ya gaza ne ne suka maka aikin ka da ya gaza na farilla na mulmuli to raka'a nawa zan yi ya bukatar ka wannan shi yasa a babi na nafila za ka yi wa Allah na mula ya gwalgwale iko wanda har za a ga tarki ba a masallaci da azumi malam idan ka san za ka zuta hajjiri ba tarawihi in an yi sallar isha kan ne za ka yi nafila sai a cikin kai ka ajiye hoka wani mala karka mana bid'a abinda annabi yake raka a goma sha ɗaya in kana son yin nafila je ka dawo in an jima bayan sha biyu ka zo mai sallar ta hajjiri da kai a'a babin tarawihi daban babin ta hajjiri daban ba babi ɗaya ba ne shi tarawihi ba a yin sa sai Ramadan ya kama idan an ga wata Ramadan kafin sallar magariba za a yi tarawihi idan an ga watan watan sallah na Shawwal ya kama kafin magariba an tabbatar gobe sallah an yi sha babu tarawihi amma tahajjudi koyo kana yi tahajjudi ka kwanta kai bacci idan ka tashi kai alwala kai nafila iya abin da ya tsawo gare ka ka yi tahajjudi duk tsawon kwanakin ki kan a tahajjudi amma ba dama kun yi sallar isha ka ce to jama'a za mu tarawih ta ce a ba a yi ba lokacin ta bane in shi tarawih iya ramadanu ake wa tar wato ta hajji kuwa har ba ramadanu ba in kuna so kuna yi to amma idan ina so in yi tahajjudi amma a yi muwafaka da sunna ya zan yi kai a barka a gida wannan jami'in fa a ba wani sahabi da ya ce ga yadda ma'aikin Allah yake yi wa mutane tahajjudi a babin sunna to amma idan an yi mace ba a dai saboda masarar su da hasanatan din nan to wanda ya da hajjiji saboda wannan hadisi da man sanna su da hasanatan to haka wanda ya mutu ba mun daya magana neman alheri da haka yan uwa ni kokari mu zama to mu rike wannan igiya ta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to Allah kada ya raba mu da annabi duk wahalar da za mu sha a rayuwar duniya sai shine babban arziki dukkanin abin da za mu rasa idan ne mun samu annabi abin da muka rasa din mun yarda saboda ne mun samu abin da ya fi komai daraja ya fi komai tsada shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa da suka hada wannan darasa kullum ina jinjina wa jama'a unguwar makera lokacin kafin abu ta kawon alkiyama karama gangan matasan makera suke haduwa kofar gidan makera na ake maulidi a gayyato malamai daga waje to amma an rusa kawon alkiyama karama jama'a wasu sun firgita kowa ya ba zama amma alhamdulahi sun gadar da wannan sunar a hannun ƙananan yara ƙannansu kuma yaran sun tafta muna fata Allah kare garke da su albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kullu alim wa antum ghayru wa sallam alaikum wa rahmatullah